السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 26 ga wata na safar hijira shekara 446 wanda ya dace da 30 ga watan 8 2024 a darasinmu na ƙarshe mun tsaya cikin suratun zumar mun tsaya aya ta 67 yau insha Allah za mu tashi aya ta 68 ta so ta zumar insha Allah kayan na yan tambayoyi wannan iya tambaya mutumin da Allah mai cikawa ranar juma'a iya samun wannan fadala ta mutuwa ranar juma'a mas'alar a jumlace da bashi da bashi da bashi
wanda ya mutu da bashi ya mutu da bashi ranar juma'a shin wannan fadala ta wunin juma'a za ta same shi shi abinda ke kwan nassin hadisin cewa wanda ya rasu daren juma'a ko wani wunin juma'a ana sauƙaƙa mai a tambayar ƙabari wannan shi ne magana ai ba ce ba ya shahada sauransu to shi ko lamarin bashi daban ne abinda yake lamarin bashi ana ɗagawa mutum ko tsaye da shi shiga shi cikin rahama sai bayan biyan bashi mai girman daraja shahidi wanda ya mutu a hauken yaƙi fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa ana gafarta ma shahidi horkon zuban jinin shi iya mutuwa shikenan an gafarta da abin da ya kashe an jima sai ce illar dai amma ban da bashi ya ce a khabar ni biyu jibirin na anifa bayan na magana malaka jibirin zuban labari ce banda ba shi ko shahidi ba shi matsala ce gaskiyar magana allah mana maganin ba shi allah raba mana sa abiya wani shi mana allah sa abiya kuran sai magana ta ina ga masu bugun ta hanyar sadarwa daga burkina ne na tambayar da yake hadarin mota ne aka yi wani ya bige wani to mutumin bai mutu ba kai tsaye sai bayan ya yi jiya wasu ɗan lokaci kuma sai Allah mai cikawa to in dai kai ne sababi ko shekara zai din wannan kamar sun a saudiya yake ana aiki shari'a ta diya idan ka kaɗe mutum ko da aikin haji ne ana zawa a yi kwasta a diba a rubuta a ɗauki a daraskin ko da ya komo gida a wannan rashin lahiya in dai zai mutu koyaushe ne kai ne sababin mutuwar shi za a biya diya ta misali kariya ce ciwo na gida da sa a biya ka diya ta wannan daidai abin da aka likita ya kwasta diba amma ana binka sai ka warke kan wannan cuta koyaushe ne ka mutu wannan shi saboda mutuwa sai ya biya diya ta mutum mutuwa mutum kuma sai ya kafara sai magana ta ya halitta a yi addu'a ga shugaba rajuma a kan mimbari ɗan wannan matsala ce wanda tuni magabata sun yi magana kanta duk da cewa bai cikin aikin magabata na harko misali khalifu ibrahim sallallahu alaihi wasallam bai cikin aikinsu yin hakan abinda aka sa da banu umayya wannan abin ya zama siyasa a wancan zamanin kwarai a zamanin su ne aka fara yin addu'a ga shugabanni akan mimbari wasu daga cikin magabata sun yi inkari haka cikin sahabbai wannan shine asalin abun duk da wasu na ga da tawilin kaza ana iya yi shi da gaskiyar magana meye matsalar yin haka zai zama tonin shugaba a zalimi kuma an saba yin addu'a ga shugaba akan mimbari akan shugabanci da yake to zai yi kaga a zalimi mabandaci ne kuma kuka yaban shi kula mai addu'o'i wanda addu'o'i ba ce ba Allah ya su masu tasiri mai addu'a Allah ya shirya da shi ne amma Allah ya tabbata shi akan mulki Allah ya sa mulki shi dogara ga shi haɗe shi ba ka ake ba addu'o'i da addu'o'i suke yi akan wani haka ne Allah ya sa daga shi haɗe shi har zuwa shi mulkin sai ci gaba Allah ya dace kama a zalimi wani addu'a kaga akwai shin gaskiya akwai munafuci to kaga in ana yi sai zama tsaka liman mai ka yi kai muna wuce ka ƙi kuma ya dama da kai ce baka san shi shi ne matsala ke da yi ke dama kurin abin abin da gaskiyar magana kurin mun bari kurin hudu ba ne kurin shi ne gaskiyar magana kurin abin da ya kurin gaskiyar magana sai wannan shi kuma yake tambaya yana ga wani na za a ma dialysis wannan abin da ake na tashi koda to suke roƙon addu'a sa cikin addu'a ta yan uwa Allah sa a dace kuma Allah ba shi lafiya amin sa mu cika cikin addu'o'i Allah ta maka Allah ba shi lafiya Allah sa na karshe ne daga an kariya warke sai Allah rama aya ta 68 zumar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فسعيك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وانا آية تنا بيان رانا تكرشي wadda bayan komi ya kammala busa da za a yi shi ne alake ba da labari wani fi kafin so za a yi busa cikin kaho kamar da ya tabbata ruwa ingantatta na sallallahu yana cewa mala'ika israfi shine ma'abucin kaho kuma tuni kahon an yi ba gaba za a yi ba yace tuni wata ruwa yake cewa fa kaifa an'um fasabu kan mutaqim bi qarni yantazir al Ya ce ina zan samu nutsuwa in shantake alhali mai kahon wata ni kahon iya nan kuma kahon a bakin shi kudin jira ke busa kurin ya busa ya ce ina ne ina shan takewa ma'ana kamance da abin da yake gabanka kenan kaho ne na musamman Allah yi ya kaddara kana ana busawa kowa ya mutu kuma a busa kowa ya tashi shine yace wani fika fisu za a yi busa cikin kaho fasa'ika man fi samawati wa man fi ardi illa man sha Allah duk wanda yake cikin sama da ƙasa kowane ne zai mutu zai wade mutu sama ko ƙasa illa man sha'arahe wanda Allah ya so tunan akwai maganganu kan man sha'allah usuwa ya yi Allah keɓance wani sai ana malafin guda hudu jibiri sirafi mika'il malakul mawu wani su ce a shahidai wani su ce hurul'in shi da maganganu da dama amma idan ka tsaya kunin illa man sha'allahu ya wanda Allah ya so ka huta sai kowaye wanda Allah su shi kenan wannan shi ne magana kwarin mai sauki kan lamarin bayan wannan busa ya ce sun manufuka fiye ukura kuma za a sake busa a ƙafan wata busa daban bayan ta farko faɗi za mu ƙayamun yanzu sai ga mutane sun tashi gaba ɗaya suna wangiyon suna kallon juna ana kallon kallon akan ahilin ƙiyamun za su ka cewa man ba'athana min marqadina sun a ce masa hada ma wa'ada rahman wa sadaqa al-mursal za su ce waye ta damu daga barci jiji kan barci da shi waye ta damu daga barci suna tambaya ya ce kai hada ma wa'ada rahman wannan ba barci bane wannan rana ce da Allah mai rahama ya alƙawali kuma wasa da mursalun manzannin Allah sun yi gaskiya kafa labarin wannan rana yau ta tabbata alƙashin wannan akwai ruwa da imam muslim ya ta shi ibn kasir ya kawo ta ruwaya ta imam muslim lafazin muslim duk da ta bukhari ya kawo ruwaya abin da yake lafazin hadisin iya karantar da mu da wannan mas'ala inda abin zai wakana yake cewa ruwaya ta abdullahi bin amr bin as yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju ad-dajjal fi ummati fayamkusu fihim 40 la adri 40 yawman aw 40 shahran aw 40 aman aw 40 layla wannan abin da yake cewa lafazin wannan karbar da muka ambata yace manzana sallallahu alaihi wasallam yace dajjal zai huto cikin al'ummata zai zamana cikinsu kwana arba'in kurin kwana arba'in arba'in zai zamana arba'in a wani lafazin to shi abdullahi yake cewa ya mance annabi da ya ce a wani arba'in kin ya gudun ƙarya ko canza magana annabi sallallahu alaihi wasallam don gudun ya wani bashi ba shi annabi ta yi kwana arba'in ko ta shekara arba'in ko ta da arba'in shi dai ya rike arba'in kin ya rike arba'in kin ta ma ko ruwaya inganta ta barbuwar kuma musulun ta inganta wanda babu shakka kanta na muriya na cewa ba za Allah ya cewa dijal zai zauna cikin al'umma ta arba'u na yoma ce yomin ka sana yomin ka shahar yomin ka juma'a ba sa ayyami ka ayyami ku wannan ta bata ma'anin shuba kan shi shi ya shakka amma abin da su shakka cikin sabai ba zan ce dijal zai zauna kwana arba'in a duniya ya ce yomin ka sana kwanan shi guda iya tsawon shekara guda ne arba'in ɗin kwana arba'in ne amma kwana guda na harko kamar zanen shekara guda ne wunin guda wunin shi na biyu kamar wata guda ne wunin shi na uku kamar sati guda ne kuma sauran kwanakin talatin da bakwai sun zaɓe kamar namun ne yau da kullum wannan suka ce ya rasu lafi kai su shafi ya rasu lafi wani abin yau kana ya zami da sallah ta wuce kwana ya ce ƙuduru lahu ƙadara annabi ce in domin an ce kwana wuka kamar shekara sau da sallah annabi ce ku yi da sayi ku ƙaddara a nan ne ake samun madogara a addini a yawa duniya addini ya yawa duniya kai ko ina kuma duniya tana da faɗin gaske yawa ko sa al'umma a duniya don za su yi wata guda zunguru ba sa karana kurin dare ne a lokaci guda wasu kuma kullum ranar ce falnor polsin wannan polsin biyu nor polsin idan yau misali yanzu idan a falnor ana ga rana wata shida polsin polsin su cikin duhu ne kullum dare ne wata shida zai kuma an ta hudan ma yan awoyi ne tabbace ta fada to wannan yanzu sallah shi na ka tambaya yanzu mutane a ce akwai musulmi sun je wani sun je aiki wani suna can suke ya za a sallah irin wannan ganin ruwa wata shidda rana kurin rana ta kuda kallanta kuda kallanta ta yi ta dawo tana nan ba ta bace gaba daya wata shidda zumbur anan duniya ba na wata anan duniya ba na ba ba ya za a sallah guda biyar to tana da annabi ba da amsa sai ce in wannan kwanakin ya zo ku yi lissayi ka dinga hujjar yin aiki da kalandire da yan sai ku kaddara suka yi lissayi kare daya a zawar kura ya ake da mantar nan na shi ne ba wani magana shi ba kun yi ake da kalante da mantar kura ba ruwan sa magana hada wata hada ba kun yi zaki ibada da kalandare bayan awa da awa biyu a yi azawar bayan awa kaza da asar bayan awa kaza haka da sarki musulmi ka ta nuna mai ba da amsa kuma ba wani tawili haka nan sun yazo ta kaddara fi hayar da sai daidai gurgudan lokacin sallah wannan kenan kwanakin da zai yi kwanaki arba'in kwana guda kamar shekara kwana guda kamar wata kwana na uku kamar sati sauran kwanaki da kamar kwanakin kwanar da kullum sai ya ce faye ba a sallahu ta'ala isa bin maryam alaihi masalatu wasalam kana urwata bin mas'ud a sakafi fa yazharu fa yahlukuhu allah ta'ala ثم يلبس ثم يلبس الناس بعده يلبس الناس بعده سنين سبع ليس بين سنين عداوة ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثل أثرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدهم كان في قبل جبل لدخلت عليه يتي أقوانا أربعين أقوانا أربعين الذي تا أيكو إيسى عليه السلام idan Allah ya kuma isa alaihi salam akwai ɗaya cikin zaɓe urta masa urta shi urta masa urta a sakafi shi ne wakilin ƙurin shawarar annabi ya zo hudaybiya urta masa urta annabi ya ce ka masa ɗaya da shi isa da urta masa urta annabi ka masa ɗaya eh ka masa ɗaya da shi da urwa ya ce isa zai sabko idan isa ya sabko ta hannun shi na ce dajjal kamar da aka ce mai makita narkakin mai zai narki haka zai narki isa iya zauwa halakar da dajjal bayan ya ƙarfi tana shi amma a ƙarshen kwanakin dajjal isa zai sabko wata ruwa annabi ya magana cewa zai sabko shirki dimash bai alamar amanata bayra a gabastin dimash birnin dimash annabi ya bayani a wani masallaci mai manara har da bayan da koya na bayani yace zai sabko tsakanin huka hukin mala'iku za su sabko da shi a sallar asuba dan dalla dalla ruwan gandatu isa zai sabko a wannan masallaci a wannan wurin a sallar asuba tsakanin hukin mala'iku guda biyu zai sabko gashi iya dugo wani ruwa kamar lulu ya walkiya zai sabko al-sallar asuba zai zai dace ana sallar asuba kuma lokacin da mahadi iya jihadi ya kai wannan wurin suna sallar asuba za a sallar asuba mahadi ne a wurin wani wani sun inganta ba shi ba kan za a salla isa ya sabko za su taƙaddam ya shiga ya salla ya ce a wani al'umma wani bai mata limanci ta cikinta sai a nan mahadi ya shiga bai sallar asuba daga nan isa gama shi tawaga a gama da dijal kuma tukun a shiga sauran fafatawa da zai kahin kuma Allah ya kudu ya yi maju shi ma shi sabon maju sun zo shi ma saman sai saman tutu zai zai koyi ya yi maju suka zo an kare shi ma isan shi ma saman sai ta kashi zai amma dai zai gama da sauran masu bautar salib masu abin kurwa ta isa ne bayan ya kare wannan abin an yi kwanaki da ni'ima kuma Allah shi ma zai ɗauke shi zai mutu zai mutuwa zai ba ɗauke shi zaɓar kuma to na shi ne ke cewa wannan bayan yace za a zamana shekaru bakwai babu adawa tsakanin kowa da kowa Allah zai aiko iska mai sanyi ana cikin haka domin ne ya tabbata akwai ruwa cikin da magana Allah zai mai da nima duniya ta sako yace haza ga ruman daya dan ruman daya sai ce da al'umma masewa kawato zai girma ya albarka Allah mai da nima kamar da babu rigima da zaki da mutum a kwanta wuri guda zakanya lafiya lau ba mai taba kowa za a zama cikin ni'ima ana haka ne Allah zai ako da shi da wannan yajin maju za su hukum anna saman kasa isa zai ce ta wannan mutanen ba mu uku iya su kuma mu ni dutse kuma su ni dutse gaba daya su shigo su yi ɓannin su can sun fatattaki duniya sun kare kuma su ma Allah zai aiko da wasu Allah zai aiko da akwai wani wani bala'i wata alloba alloba alloba ce Allah wasu kuma epidemic tana sabkowa za su mutu gaba daya za ta kashe su yace warin sa ma zai shi duniya Allah ko za ko Allah ko za ko da tsuntsaye za su tsince su jewa cikin tuku a takaice dai wannan shi yake ban labarin kenan to ana cikin haka kenan karshe wa'annan mutanen isa su ne mutanen kwarai karshe bayan wannan zama Allah zai akwai da wata iska mai sanyi daga ɓangaren sham wannan iska isa idan ta zo babu wani wanda zai saura a saman duniya inda mai imani ba zartar sarra za ta kashe kowa ba wanda zai saura ya ce kai da za ka shiga cikin tsakanin dutse ka ɓoye cikin dutse wallah ya tabi da za ka shiga za a ɗauke mutanen ƙware gaba ɗaya ya ce wannan abin na ji su daga manzan sallallahu alaihi wasallam yace wa yabqa shararun nas fi khifat at-tayr wa hala musba la ya'rifuna ma'rufan wa la yajiduna munkaran fayatamassalu lahum ash-shaytan fayaqul ala tastajibun fayamuru bi barakat awsan fayabuduna wa fi dhalik daratun arzaquhum hasan aishum summa yunfaku fi tisur zuwa karshe a takeice yace wannan mutane bayan an doke mutanen kware ba kowa sai mutanen banza yadda kasar tsuntsu rashin yawani gaugawar shiga ɓanna a saman ƙasa kuma da ɓanna da kasan aka cike da keci ko zakoki ba ruwansu da umarni da kyakkyawa ba ruwansu da harika mummuna kudin mutanen banza ne suna cikin wannan shaidanci kuma shaidan zai bayyana ce ya kamata ku bauta ma gunki hudu gunki na musamman ba za a bauta ma su sauran mutane a bauta ma gunki yace suna cikin wannan banna ta bauta goma ka ana cikin wannan ta gari rayuwa ta yi komai akwai can ta kuwa wannan tsawa ta biyu za ta zo dan nan wata ruwaya ta bukari ya ka ruwaye da manzana yake cewa bai na fakataini arba'un ruwa abu huraira tun sai bukari tsakanin waccan busa ta farko da kowa zai mutu don za a yi busa ta farko kowa sai ta sun mai fakucin sur fada samahu ahadu illa aka galahu wa rafa da yitan wa wani mai sama'ahu rijimin ya rudu abu dahu fada sa'a sun malaye buka ahadu illa sai ya ce busawar ko aka yi busa fasa shagali idan aka yi busa kwarar ya ce falata mu'adu illa aka ga warafa da ita ba wanda kowa ana ɗau kowa kunnen shi a wurin ya daga kunne ya daga wuyan kunne iya ji ya ce wanda tsawa tana zauwa gaba duk wanda ya ji zai mutu ba wanda zai sauwa ya ce horakon jin wannan tsawa maza Allah ya ce salama wani mutum ne yana wajen wajen shahar dabbobi shi zai fara jinta in yin so kuma duk wanda ya shi da ba ɗaya zai sama magana ta ruwa magana ke cewa wani tsawa za ta zo ana tsakar shagari da nabi ce wani a kasuwa ya ɗaga zai ya ɗaga abin awo zira'i nawa ne metar nawa ne ya ɗaga wani iya zuba ruwa wani iya ana tsakar shagari ne wa ba za da ana jira a tsawa ko a yi ba mutum ana tsakar shagari da nabi ce wani iya awo wani iya tayin kaya wani iya ban ruwa wani kwaran ce gaba ɗaya sai kowa to wannan tsakanin busar ce ta biyu ta wannan an yi ta ɗaya ya ce tsakanin ta ɗaya da ta biyu arba'un ji abu hurera ce suka ce abu hurera arba'un na yaman ya ce abait arba'un na sana ya ce abait arba'un na sharan ya ce abait ya ce wa yaba da kullu shay'in insan illa ajabu zanabi fi yurkamul khalq fita abu huraira tsakanin wannan musa guda biyu da ya ce arba'in kwana arba'in ya ce na ƙiban hudu shekara arba'in ne ya ce na ƙiban hudu wata arba'in ce ban na hudu abin ce ce kudin arba'in ce kwan arba'in kwan wannan bayani ba na shi bane ba ya ce wannan busa da za wannan busa ta warko da za a yi ya ce za a yi komi na shi dama na shi ta ce ɗan adam komin shi ƙasa tana ci komin ƙasa ba ta barin komin yadda ila ajabin zanabi sai ajabin zanabi a can haice da wani abu ne a ƙasan wajen kamar wutsiya inda dabba ce nan tun akwai ruwa ya taɓa bada wanda wanda yana ga hafi cikin hafi cikin fasar bari hafi cikin hajji ga cewa ta an take fasara ajabin zanabi ya ce wani abu ne kan habbatin haradar sun mai ruwa ya nabi ya fasara shi da wani abu ne ƙarami tun da malamai magabata kayan ci gaba ɗan ana gano wani adanin wane ne suka ce wani abu ne mai karanta da ido bai gani sai ta anan kuma akwai wani sirrin kamar da na gabi na kirga cewa a wannan abun akwai wani sirrin Allah a cikin shi yawa shi ne yau ɗan adam ya gano ta hanyar ilimi binciken adam da muka ce ma adn adn katar shi ne kurum don adn shi ne cewa binciken adam wani juzu'i ne daga cikin gangan jikin kowa kuma wani adalcin haka daga jiki duk wata halitta ba mutum ba kuma za gane mahalicci guda ne mutum iya da adalcin dabba tana da shi tsuntsu iya da shi ince iya da shi ciyawa ma da nata duk wata halitta halitta ma ta guda ne kowane iya da adalcin kowace halitta tana da kuma babu wadda babu na waya kuna da kwallo ka imani gwada ma kana ganin shi inda laborator kashe ka za gwada mushi din nan ga laborator ido na an gwada musu duka tsiri na gani da ido na gani ba na abin labari ba ba kenan ko na abu iya da ADN ke shi me ADN wata halitta ce duk sirrin dan adam duk sirrin halitta a jikin nan sirrin duk sirrin kare yake shi za a yanzu turawa suke cewa ba ma dan aida suna da alahira yaushe mutum zai mutu a yi zakun na turabu ka samu a nila lamadinun mun mutu mun zama ƙasa za ta domu suke mamaki a zama ƙasa yanzu ɗan adam kawurin ya yarda ilmiyan ɗan adam yau idan aka binne ka anan ka mutu anan ba magana baka zama kasa a ƙona tokarka o tokarka a ƙona ta a nan a ƙona abin da a nan suka ce in shekarar dubu aka yi wani wa adam da kawo yiwuwar da ganin ba suka ce adam irin kinka ko an ƙona wata ta ƙona sai adam irin bai mutuwa wanda abu da wani adam wai kawuri ne mara imanin da Allah su wata kakanin sun mutu sai wuta suna ga bayewa a zama ƙasa ai waye a tawon mutum to su ɗiyan sun yarda ba magana ƙasa ma a ƙona ka zama toka a bin ka a wurin in shekarar duk waka yi ilimin yana yi wa a samu adalci kuma adalci bai lalacewa shi kuma adalci a jikin sirrin hannun take daga shi ne kuma na annabi ke cewa fi yurkum khaliq annabi ce ta wannan ajab da annabi ce daga nan za ta da kowace halitta tun annabi ban labari sai yanzu suka gaba su gano ka kenan yanzu maganar rigima ta bai yi a ta doka hatta kabure masu ilimi sun ce yana yi wa suka tafi suka kolonaji wasu tafi suka ta kolonaji ana kolonaji na kolonaji suna ga akwai game-game da za a yi yau in ka mutu azu kabarinka aka ɗauko wannan a daidai kin naka a sami kamar da kake haka suna ga iyaye wa'anda ce suna ga abin da sun ce sun kina busu in kare yanzu busu gargama da a tado mutum bayan mutuwa za a mutu wannan wurin to nan ta annabi to wata annabi ba labari wannan ajib zanab annabi ya ce fi yurkabul khalq ruwat wannan wata cikin sai bukhari yace ta wannan ajib zanab kin kan za a tada duk wata hadisa gaba daya na da yawan almuhim wannan za a nabi ce bayan an yi wannan ta biyu ta farko kai za a yi ruwa wanda wannan ruwa ruwa ne na musamman Allah zai ma saman ƙasa aka yi wannan ruwa zai barbara duk wata jinsi da aka yi a saman ƙasa duk wata halitta aka fi saman ƙasa kowanne zai barbara wannan irin a sake tada shi yanzu yake a gama halitta komi ta wannan a cikin zanen bikin wannan daga nan za a tara komi annabi jikin sun mayun fi ukura sai a sake wata busa daban kuma kuma sai allah ce da za mu kyamun zo ni gasu nan gaba daya sun taso yan wani almuhim busa biyu ce akwai saɓanin busa uku ce ko biyu abinda yake za yi tabbata karar mahi ingancin ruwaya busa biyu ce wacce na mata fasa ta burkita ba mutuwa wace ba busa ta musamman dai ta farko a mutu bayan lokaci kuma a yi busa ko ba ta shi Allah kai mata imani shi ne Allah ya ce wani zaka fi sur fasa ika man fi samawa man fi al'arz illa ma sha Allah za a yi busa cikin kaho duk wanda yake cikin samar kasa za su mutu sai wanda Allah ya so sun manufika fiye ukura za a sake wata busa daban a cikin kawan fa'izahun ƙiyamun yanzurun idan sun tashi na kallo na kalle-kalle na lalace وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين الصالحين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها التي أرنا an gama da rana ko wata ba maganar su babu su malacin ƙasa mana wurin da aka tara bayi za ta yi haske da hasken ubangijinta haske na musamman ba magana rana ya ce wa di alkitab za a kawo takardu wa wadi alkitab fatar almujirmi na mushfiqin mimma fihi wa yaqulun ma li hadha alkitab la qad tasjidu laka bi anna asa wa wajadu ma amilu hadira wa lazim rabbuka ahad Allah ya ce waje alkitab za a kawo takardu na aikin bayi duk abin da ka aikata ba abin da ke boyuwa Allah ce fatalar mujrimin na mushakirin mafi za ka ga mutanen banza sun tada sun tsorata don irin abin da ke cikin takardun su wai kulun mali hadar kitab la ya kadu sabiratun wala kabiratun Allah sa me samu wannan tayin ba abin da kai nake komi domin za su mai da ce wajen ruwa aminu hajjara sun ga duk abin su a gashi nan za su cewa me yasa ko ni ba da ragewa ko ni baka rage ko ni dan da abin suka aikata gashi nan kuma Allah ce wa nazo mazin qis yawmul qiyama za mu ajiye ma'au ma'ana mazin qis za mu akawo abun awo na adalci gobe kiyama fa Allah tuzum nafsin shay'a ba wanda za a zalunci wani abu wa kana misal habatin min khardal ataina biha wa kana bil hasibin Allah ce ko mun kutabcin abin da ka kutabcin hadda da kace ko mun kutabcin kwayar kuma ya nan misali kan ta ne tsakanin kuma ya a cikin zarra din misali ne ko mun ka aikin abin da ka aikata Allah ce a kai na biha wa kafa bina hasibi za mu zo da duk abin da ka aikata kuma Allah ce bai bukata yawan agaji Allah ce ya wadata maka sanin sanin abin da ya wakana gaba daya Allah san komai babu da ke koyo ga Allah bai bukata ya kai mai rahoto wannan kuma kai tsara kan shi kenan Allah ce wa wuji alkitab an ajiye littafi an ka takardu na bayi waji abin nabiyina wa shuhada za a zo da annabawa za a zo da shaidu kowanne annabi ga al'ummar shi mu maza mu shaida a taka sauran al'ummomi wannan ana magana kenan ana gama ne abin zai wakana a filin kiyama ga annabawa sun zo ga shaidu sun zo za a gama gama mala'iku ga kowa an tara kowa a wuri guda kuma gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala zai zauwa wadda da girman mulkin shi wajen a rabukar mutu safan safan ko allah kashi zai bayyana zai zo a hidin kiyama gaba daya ga kowa ya ce wa kotu ya bayyana bilhaq allah ya gama hukumci zai hukumci tsakanin bayan shi kuma hukumci na gaskiya tabbas allah ce gaba ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت za a cika ma kowace rai sakamakon abin da ta aikata madana ke cewa innama hi a amalukum uhusiha lakum ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه cikin mutum kurusi annabi ke bada cikin cikin musulun annabi ke ce Allah mai wanda buwa yana cewa bayi innama hi a amalu usiya da ku ku sani cewa aikin da kuka yi ne nake kididdigewa na Allah ya wani magana bayan ya ba da labarin cewa lau an na awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum ma za zalika fi mulki shay'a cewa lau an na awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi ahmadar rajul wahid minkum ma za zalika mimman indi shay'a min mulki shay'a ya ce lau'an awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni wa da kullu adam mas'alatu ma na min man dishi ma dai manar ruwaye Allah yake cewa bayi inda tun yan farkon halitta na mutum da aljani tun farkon su da mutum da aljani ‘yan farko kuma halaka ce wanda ya yi ta farkon halitta adam ta farkon iblis da ɗiye shi wanda aka fara ta farko har ƙarshen halitta duka a ce gaba ɗayansu ke duna tsari a saman ƙasa gaba ɗaya a ce tsoron allansu a ji waye mai tsoron allah lokacin manzan allah malaka jibril ka ɗauki ne wanda ya annabi ce allah ce wanda ya kowa tsoron allah kowa kai duk duniya tun farko ƙarshe tsoron allansu kamar mafi ƙinƙarin ƙarshen imani mafi iyaka imani a ce kowa mummuni ne iyaka dukkan su gaba ɗaya tun warko har ƙarshe mutum da aljanni ce zaman sa haka Allah ce ba sa ƙara komi a cikin mulki na sama Allah komi ba ba abin da kuma Allah kan ku kawa ya ce haka ɗan warkon da ƙarshen gaba ɗaya ku zamanto kowa kamar iblis a yi buwahi mai tsagiyar a duniya amsar iblis a ce gaba ɗaya su farko da ƙarshe mutum da aljanni wanda aka yi farko wanda zai haƙar shi tashin kiyama a ce dukansu lalaci a duk muhimmanci fajirci a sama ƙasa kowa mutumin banza ne Allah ce Allah ce zaman ku haka bai rage kunni a cikin mulki ya ce haka gabaɗinku da mutum da aljani ɗan farko da ƙarshe gabaɗaya allah ya tara ku a wuri guda gabaɗaya kowa ga shi a wuri guda tara guda kowa a ba shi dama sai ya darji ya zaɓa kowa tambayi abin da ke so a wurin allah kowa tambayi abin da ke so iyaka a ban kaza a ban kaza amma mi a baka Allah ce zan ba kowa abin da ya roƙa idan na ba su ba sa rage wani abu a cikin mulki na sai kamar yadda ɗan kasa allura a cikin da rage wani abu kamar kasa allura ba a ruwa ba ko a moda ba a teku ka hudu allura ita duk ba kowa bukatar shi inda kamar inda ta rage na kamar da kasar allura ta rage teku Allah mawdaci kenan karshe ne yake kawo na ruwayar innama hi a'malukum usiya lakum idan haka lamarin yanda yake ciki ai ayyukum kuma ne aikin da kowa ne usiya lakum ake kididdige ake da sama summa uwafikum iya kuma in cika wa kowa sakamakon aikin shi da haka yace amma waje da khairan falhamdulillah wanda ya samu alkhairi abin kwarai a cikin takardun shi ya ma Allah godiya da ya bashi wannan fadala ta samu wannan sakamako wanda ya sami kishiyar haka to shi kuma fadalu mana garin sa kai da kowa da dukkan abin da ya aikata shi ne Allah ya ce wafiyat kullu nafsin ma amilat za a cika ma kowace rai abin ta aikata khair ko shar وهو أعلم بما يفعل كم شاء ما شاء الله يا قوة سنة أبن قوة أكتا بيبقى تنكمل أبن شكبا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا Allah ce za a rako ko a koro waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu zumara ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a kusan kafirci iri-iri yadda yake imanin ma aiki iri na imani akwai mushiriki ne gama Allah ya da wani wani a kurin wani kurin tan daga da kafirci kan gari ba shirka ko da kawacin Allah akwai kafirci akwai shirka akwai kafirci dukkan mushirki kafirci ne an bar ka kawo kawuri mushriki ba misali su kawuri ko kun zagin Allah ne zai ko ko Allah ce ce yaki bai kaga wace mushriki amma kawuri ne amma dukkan mushriki kawuri ne shi mushriki akwai wani dan mai wata gunki ne wani mabauta mabauta Isa ne wani Uzair wani aljani ko wani irin nashi kuma duka ga duka aure kenan ka auren ma ɗan wutan ma gurum gurum ce guruguru ce in mafajirin ne hatta dan wuta ai ba kawai kadai ne ba su kawai an kafa kawai dan su ne a gaba wuta kawai da kadai ai akwai mujrimai fasikai ko amma an ka kawai dan su ne a gaba akwai mujrimai na da na da ushu zin zalmu azwajin za ta rusu dukkan na zalmi gurub gurub za ai amma zumaran ne akwai wata mazanata wannan su mazanata su mazanata su kungiya da bazan ga kungiyar mazanata sun zo ‘yan giya ga sunan ɓarayi sun zo ‘yan damara haka haka suke gurub-gurub ce kuma Allah zai gama kowa da inda shi Allah ne yawan gwami Allah zai gama kowa da gurbin nata ya ce za su ce zumaran Allah ce ƙungiya ƙungiya ya ce suna tahiya nan kama an maka bayanin an taka maka bayanin yanzu mun ji bayanin ta filin kiyama ko mahshar ga da yawa kana an tada kowa kuma ga za a au- aje ma'auni an yi hisabi an taka maka wasa kama ko aiki to bayan taka maka wasa kama aiki mai saura sai gidan ayyukan gida biyu ne gidan wuta ko gidan aljanna farkon mutuna farkon fasari ta mu gida biyu ne to yanzu ana ga maka yanzu a kamo hanya ne yanzu nan gashi an kamo hanya zumara ƙungiya ƙungiya ko jama'a jama'a hatta idza ja'uha ana tahiya sai da suka zo gab futihat abwabuha zamu ga ta aljanna kafin su zo yanda ka san bako na kwarai wanda ake karamawa kayan su abu ba kun shiga su ba ya zo ya bakwa kun huce ya zo da zo an bude kowa to su dan bala'in azaba dan bala'in ishin abu ka karamawa wutar tana rihe dam sai sun zo buk a bude kasan zayin wuta aka ci an bude yanzu abin zai kaɗo daga nan ma ya shiga gurin wannan kaɗe ya shiga suka farkon wannan daga nan ma da abin ya ƙare to shiga za a yi kenan sai sun zo tana wannan yunkuri ta ci sashenta ta kumbura tana ta kai zo tafira haka tana kuci ta kumbura sai a bude gurin futihat abwabuha sai buɗe kofofin da gaba daya suna zawwa sai an tsare su an tada masa hankali akwai yan gaidi wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzilukum ayatan hadha za su ce wai sai ya gozo haka na ce dan aka kamata zoliya a tada musu hankali ne 'yan gadi za su ce musu shin wai manzanni daga cikinku ba su je muku ba suka karanta muku ayoyin ubangijinku suka muku galgadin wannan rana ku kauce ba har kuka zo shi sai Allah ke cewa cikin tabarka yake cewa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuhum sa'alahum khazanatuhum alam yatukum nadhir كلهم كلهم وارد فيها فوج تعلم خسنتوا ألم تكن ألم تكن نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما ظلم مش إن عشنا في ذلك مبينكم هكذا ستي مسلم لا ستي ألا تدلوت هناك الجهة أنت فوج كان جروب جروب تي كلهم وارد فيها فوج لا تي سألهم خسنتوا أنا جهة وأنا سنة دوا لا مستنبأ shin ma mai galgadi bai je muku ba za su ce bala ya je muka ce muka ce kai ya ke muka yi tashi mace kai ma matacce ne shi ne wazo eh kai ma matacce aka shi ma mai kira ake matacce ne za ki so da kansa ne fa a sarfin bai sarfin za su yi gudu su yarda zallin an kafa su hujja to ce nan za su ce ne wa qalu lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum ba su gari za su ce musu shi manzanni daga cikin ku ba su je muku ba yatuluna alaikum ayatu rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yanzurunakum da ka'ayyukum haza da muku galgadin gamuwa da wannan rana qalu bala ta gaskiya sun je kuma an mana galgadin me walakin haqqat kalimatul azab ala kafir kurin dai abu ya kare kalmar azaba ta kare wa kafiri an kare ba maganar gyara yanzu wurin ba maganar gyara ba maganar a an kare ta sai ya ubangijin ai ya mace ta sa kalaka da ba maganar dai ba maganar gyara da aka ci gurin yace ana wannan hali sun tabbatar da saƙo ya je sun kiya ne kun ba magana gyara illa azaba ya ce gaba
qila dukhulu abawab jahannam khalidin fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin illa dukhulu abwaab jahannam khalidina fiha za a ce ku shiga ƙohohin jahannama kuma khalidina fiha kuna masu dawwama a ciki wani muka bai muna maganar wuta a roƙo mutane gidan wuta wuta mutane darajat ne amma mu gane nan mahi matsayi mahi kima mahi haɗe a gidan wata kahuri ya ake magana magana kahuri wai ba dan ba an ɗauki sauran mujirmai sauran fasikai bane ba a dan shine a gaba kuma shine wanda shine ne shiga har abada an ƙare amma akwai sauran masu saɓin Allah za su shiga amma ba dawama baki abin da Allah kaddara ma bawa zai amma su wani kawure su ne har abada yace za a ce ku shiga ƙofofin jahannama kuma khalidina fiya za ku dawwama a ciki fa bi isa masawar mutakabbirin Allah ta tur Allah wajen makoman masu girman kai nan ne da gani kenan girman kai ne ke kai mutane gidan wuta girman kai in bin gaskiya da taurin kai yan uwan wannan ƙofofin jahannama Allah ga mana haka ka bata abuwa ko abu ga ta janna wuta kai ko abu ga gare ta aljanna ma kamar abuwa ko gidan ko ta fasti takwas sai annabi bayani ana sunna ko sunna ta kawo yau koyon aljanna nasin qur'ani ya kawo yau koyon wuta to amma mu gani wasu na tsammanin sunan wuta hudama sakara hawiya lazza sa'ira duk wannan a wannan sunan wuta ne ba sunan ƙoyoyin ba ne ba a sunan wutan ne ko kana ce wuta ce a ce jahannama ta takalmar da jahannama takalmar da sa'ira takalmar da larza takalmar da duk wannan sunan huɗa ma duk sunan wuta ne sunan da sun wuce bakwai wannan sunaye ne kun na wuta kowanne ana ma wuta wannan suna illa darajar wutan ce hawa hawa ne eh hawa hawa ne darajatin ne aka ce wani jahannama jahim duk sunan wuta ne illa kullum bayanin wani mai mai mai mai matsayi na iyaka munaukai su suke cikin darkar kasar mun nasu su suke kowa azaba munaukai sai ga wuri shi munauki ta yi da kawo suna cikin darkar kasar mun nasu su da karshe wani kawuri da shi munauki shi wani kawuri a jirin kawuri ya bayyana ma munauki iya cikin al'umma ya boye munafiki ya boye kafirci kuma iya cutar da musulmi sai mun huce ki da kashin gaske to kenan ta wuta mai kasa shi hikman azaba da kuma aljanna mai daraja ta mai aljanna da kuma ta mai mai mai kima da mai abin da a cikin kasa yake haka ake sama kenan da a wuta gida gida amma wannan sunaye ba su bane sunayen wuta wannan sun wuce sunan bakwai sai ka zana nawa ba amma ko ne kan kiran ku da shi kur sunan kun sunan mutane sakara hawiya sa'ira lazza kudama hawiya duk wannan sunan mutane ko ne ka tazanawa yace za a ce musu ku shiga daga ƙorin jahannama kaga anan kenan Allah ya san kowa irin mutai shi dama ta sun zuwa dama sun zumar kenan ko ta group su irin taka ku ga naku ku ga naku da araba wurin shiga Allah kiyaye ci gaba
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها na'am وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين Allah akbar Allah samu cikin su Allah ya ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara Allah ya ce an rako wa'inda suka ji tsoron ubangijinsu alladhina taqaw rabbahum wa suka ji tsoron ubangiji kuma bayan wa taqawa karamar a takaice taqawa wanda ba a ba za a rasa ka ba inda aka ce kuma ba an ganka ba inda aka hada suna bin umarni na Allah kuma suna barin abin da Allah ya ce a bari nan bai bukata sai an kawo maka iman zan da su a fili domin ai imanin ke sa takawa imaninsu da Allah ya sa suke bin dokar Allah in ya ce su yi su yi su bari su bari imanin ka haka kenan masu jin tsoron Allah ga sunan su ma an rako su ilal jannatu zumara zuwa gidan aljanna su ma kungiya kungiya akwai mujahidai akwai yawan azumi yawan sallah sadaka kowa dai irin aiki nashi imani masu imani daraja ne su ma haka za a zo da su mataki kategori kategori ɗan aljanna kowa da irin nashi su ma ana rakiya hatta idza ja'uha har sai an zo an zo wa wannan kowa ko ismana shiga gidan aljanna wa futihat abwabuha amma ita ka wawu ta ta futa ba wawu ko ta futa amma ka gane ta aljanna daman kafin su zo an bude kofa kaga ku tan babu wawu kun ta futa da wawu ko ai ta kai aka bude ta wuta amma ta wannan daman kafin su zo an bude kurin sai shiga su ma idan sun zo kowa za su shiga da marhaban da bushara cewa wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum ɗayan masu gadin aljanna ta khazanatuha alhali mun san aljanna akwai abin da ya shahara na mala'ika wannan kamace komai akwai shugaba ko wakili malakar da annabi zai zo ya buga kowane aljanna annabi ce zai zo kowane aljanna ce fa astafiu fa yaqul man ya ce muhammad zai ce bi ka umirtu allah ta la hadu qablak annabi ce zan zo kowane aljanna annabi ce ba abin kiyama zan nema a bude sai malaka ya ce mun wane ne sai ya ce muhammad sai ce dama kai aka mun umarni kan buɗe ma kowa ka hinka annabi ne farkon shiga ta kuwa al'umma su biyo bayan shi wani hata mana ciki kenan masu gadi za su ce ma 'yan aljanna salamun alaikum amincin allah ya tabbata a gare ku tsibitum kun ji daɗinku tsibitum kun more kun ji daɗinku kuma faduhuluha ƙowa kurin ƙowa ku shiga kuma khalidi ba zo ake ba a more kwana biyu sun kare a dawo yawon duniya yawon more a je a ce kwana biyu sun kare ka koma gidanku a nan har abadan Allah kai mu rana ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid yan uwa akwai wannan bayan Allah mai neman addu'a da ke man wannan da yalin kamanta sa cikin addu'a Allah ba shi Allah ba duka masu mutane Allah ba shi lafiya kuma shi ma Allah ba shi lafiya Allah sa kuma ya dace da abin da aka mai aiki subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Huh?